لله المتفرد بالكمال المتوحد بالعظمة والجلال المتصف بالحسن والجمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأشباه والأمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم المزايا وشريف الخصال صلى الله عليه وعلى وعلى صحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى واعلموا أن التوحيد مقصود الرب سبحانه وتعالى من خلقه لذا فطر عليه جميع المخلوقات لأنه أحب شيء إليه وهو حق الله على جميع خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولأجل تحقيق التوحيد أنزلت الكتب وبعثت الرسل وجردت السيوف ووضعت الشرائع والجهاد لم تشرع إلا له والموازين لن تنصب لم تنصب إلا له وما قامت السماوات والأرض إلا بهذا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون التوحيد أساس الدين ومفتاح كل خير وسبيله وسببه وهو في الواقع يحرر الإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه ويحرر عقله من الخرافات والأوهام ويحرر ضميره من الخضوع والذل والاستسلام لغير الله ويحرر حياته من تسلط الأشرار وهو, المذ... وهو الملاذ الآمن عند الشدائد والمخاوف كلها كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون التوحيد يمنح صاحبه قوة نفسية لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في الله والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه وكلما ألمت بالعبد نازلة أو حلت به شدة رفض اللجوء إلى الخلق واتجه بقلبه إلى الخالق خوفا وطمعا قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ففي الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معاشر المسلمين الدنيا لا تصلح إلا بالدين والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان والإيمان لا تظهر ثمراته إلا بكمال التوحيد فلا يقبل إيمان امرئ ما لم يقم التوحيد ما لم يقم التوحيد الخالص علما واعتقادا بأن يؤمن أنه تبارك وتعالى هو رب السماوات وخال رب السماوات والأرض وخالقهما ومن, ومن فيها وما بينهما ومالك الأمر كله لا شريك له في ملكه ولا معقب لحكمه وهو وحده رب كل شيء ورازق كل شيء ومدبر كل شيء وكل من سواه يصمد إليه ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله تعالى ويعتقد العبد ويؤمن بأن الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المنزه عن العيوب والنقائص ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين له وحده لا شريك له كما قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل فعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد يا أيها المسلمين مسأل البركة godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a sama da ƙasa, godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe, godiya ta tabbata ga Allah a wannan yini namu na Juma'a yau muna goma sha biyar ga watan Rabi'ul Akhir. Gajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kida miladiya yau goma sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. wannan khutba ta mu za ta yi magana akan tauhidi da wajabcinsa da mahimmancinsa da kuma ma'anansa da kuma irin alkhairai da albarkatu da tauhidi ya tattaru a kai babu shaka ‘yan uwana musulmi mu sani cewa tauhidi shine makasudin Allah subhanahu wa ta'ala na halittan halittu ga baki ɗaya duk wata halitta da Allah ya halitta ya halicce ta ne domin a tsaye da tauhidi shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala da ya halicci halittu ga baki daya sai ya sanya musu fitara ma'anan fitara shine ya ba su wani al'amari a cikin zukatansu jininsa da tsokansu kowa a jininsa da tsokansa duk wata halitta jininta da tsokanta to yana tabbatar mata samuwan Allah da kuma kaɗaituwan Allah a wurin bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. tauhidi shine mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala yake so shi yasa Allah ya yi umarni da shi a farko kamar yadda yake kishiyan tauhidi shirka kenan ita ce mafi kin al'amari a wurin Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya fara hani a kanta a cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba face sai tabo da manufa guda ɗaya shine li ya'budun bi ma'ana su kadaita ne da bauta kar su shirka da ni yayin uwana musulmi mu fahimci cewa tauhidi shine farkon da'awan annabawa gabaki daya duk wani annabi idan ya zo abin da yake fara gaya ma al'ummansa اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ku bauta ma Allah shi kadai ku tsantsanta bauta gare shi ku kadaita shi ku sani cewa babu wani abin bauta tare da Allah ballantana wani abin bauta sama da Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa tauhidi wato shine wato tushe na fara tafiya domin saduwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kyakkyawan saduwa duk wanda ke son ya sadu da Allah saduwa ce kyau ya farar saduwa da Allah subhanahu wata'ala ya dace da yaddan Allah ya dace da aljannan Allah da darajoji da karamomi da ɗaukakan da ke wurin Allah to babu makawa ne ya sa ɗan ba na tauhidi shine mabudi wanda idan ya bude kuma babu wanda ya isa rufi idan aka rasa tauhidi babu wata hanya cikin hanyoyi ko kofa cikin kofofi da mutum zai sadu da Allah subhanahu wataala saduwa ke kyau komin yawan ibadansa komin zumuncinsa komin sadakansa da kyauta da tattali da taimakon al'umma in dai ya mutu babu tauhidi a tare da shi wannan mutum dan wuta ne ba kuma zai sadu da Allah saduwa ce kyau ba kamar yadda wani hadisi ya zo akwai wata sahabiya da ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ma mahaifinta addu'a saboda irin ta duda na alkhairi da irin mahaifinta ya zama shayabu a cikin al'umma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata da a ce mahaifinki mummuni ne yayi imani da Allah da na roƙan mishi gafaran Allah subhanahu wataala amma kuma ya mutu babu imani da aka babu shi babu rahaman Allah babu gafaran Allah yana cikin wuta kamar yadda muka sani ko amin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake babu irin kyautata wanda bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine Abu Talib babu irin kyautatawa da kariya da bai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma duka yayi waɗannan ne a karkashin aqidan kafirci bai imani da Allah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa dan wuta ne yana cikin wutan jahannama ba kuma zai fita ba har ayoyin alqur'ani mai girma saka sako suna lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nuna masa cewa shiriyar nan tana hannun Allah ne wanda Allah ya shiryatar kai baka isa ka shiryata ka wanda Allah ya batar kai baka isa ka shiryatar da shi ba yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryatar da wanda kaga dama Allah shi kadai shi ke shiryatar da wanda ya ga dama Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika kowace al'umma mun tada manzo mun aika mata da manzo aikin wannan manzo shine ya gaya ma al'umman sa an ibudullaha wajtanibu taghut ku kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kuma ku nisanci bautan dagutu dagutu shine duk wani wanda ya dauko haƙƙin Allah ya ba kansa to ya zama dagutu duk wanda ya yadda da wannan shi kuma ya zama mushriki amma dai duk cikansu kafirai ne duk wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba kansa cewa zan iya baka aljanna ko zan iya hana ka aljanna wannan haƙƙin Allah ne shi kadai duk wanda ya ɗauki wannan ya yafa ma kansa ya zama ɗagu wanda ya yadda da wannan ya zama mushriki kuma kafiri wanda ya yarda cewa akwai wani mai halitta ko mai azurtawa ko mai kwaran ya bakin ciki da damuwa koma bayan Allah to wannan mutumin da ya yarda da wannan ya zama kafiri wanda aka jibinta ma wannan din in ya yarda shi kuma ya zama dagutu shi yasa al'amuran addini al'amuran tauhidi jama'a sai mun yi da gaske irin ababen da muke gani a wannan zamani wato muna ganin fitintunu da musibu a cikin addini da yawa jama'a musulmi kaga haƙoƙan Allah gabaki ɗayansu an tattara an miƙa ma wani daga cikin halittu wanda yake wannan mutumin da ake bashi waɗannan haƙoƙan Allah an san lokacin da ba a yi ma auren uwansa ba a duniya an san lokacin da aka yi cikinsa an san lokacin da aka haife shi an san lokacin da yake kashi da fitsari yana kuka in zafi ya dame shi in yana son shan nono an san lokacin da yake kuka an san lokacin da ake nemo mishi magani yana fama da cuta wai amma mutumin nan yanzu ya taso ya girma wai yanzu an ba shi matsayi na Allah ko ya ba kan shi matsayi irin na Allah har ana kiran shi barhama ba ka haifa ba ba a haife ka ba har ana kiran shi cewa kai kadai ne gausin ma'anan gausi shine wanda duk in abubuwa suka rikice wurin shi ake komawa a samu mafita shine za a je kabarinsa bayan a idan mu ya mutu kowa ya ga lokacin da aka haka ƙasa aka turbuɗe shi a ciki kuma bai iya fito da kanshi ba an ga lokacin da ya ciwo aka tafi da shi ingila a ingila ya ciwo ya mutu kowa ya ga wannan kuma ya san wannan amma wai wannan mutumin yanzu shine za a ce kabarinsa a ce bakin ciki ya dame mu ka kwaranye mana damuwa ta dame mu ka kwaranye mana muna cikin kwanci ka saman mana da mafita bawan Allah nan da zai iya saman makansa da mafita da ya hana makansa mutuwa da ya hana makanshi cuta da ya hana makansa zin zafin rana da ya hana makansa duk wata bukatuwa ta dan adam amma a kan idan mu ya rayu ya mutu kuma wai yanzu ya wannan mutumin saboda dai bata daga shaidan yana wasa da hankalin mutane wai sai a ɗauka kuma a ce gurin shi ne wai za a je neman kwarin yawan matsaloli ko mabiyansa ne za a ce ai kamun kafa da su wai su kai mutum gaban shi domin bukata ta biya mutum ya warke daga matsalolinsa to jama'a musulmi babu halakan da ta wuce wannan babu taɓe wanda ya wuce wannan babu kafircin da ya wuce wannan kaga mutum wai yana sallah a cikin sallansa yana karanta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke neman taimakonka ya Allah kai kadai muke bauta maka kai kadai muke bauta maka kai kadai muke neman taimakonka a daidai wannan lokacin kuma sai ka ga ya gama sallan ya zo yana faɗin ya wane a taimaka mana ya wane a samun mana da kaza ya wane a tunkuɗe mana kaza jama'a musulmi me ya amfanin iyaka na abudu iyaka nasta'in iyaka na abudu iyaka nasta'in wanda ita ce sirrin fatihatul kitab mutum yana faɗinta yanzu yanzu nan kuma yana ruguza ta yanzu yanzu nan yana karyata ta yana cewa ina kaɗaita Allah da bauta a daidai lokacin ya ɗauki haƙoƙan Allah ya ba wani daga cikin bayin Allah. Yana cewa ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka a daidai lokacin ya yi watsi da Allah ya ɗauko wani makaskanci cikin bayin Allah subhanahu wata'ala ya mai da al'amarin shi zuwa gare shi. To wannan babu shirka babu kafircin da ya wuce wannan jama'a. Shi yasa tauhidi muhimmancinsa wanda Allah ya haskaka mishi ya gane tauhidi zai fahimci cewa saboda tauhidi ne fa baki ɗaya Allah ya aiko duk wani manzo da wani annabi ya zo a cikin wani hadisi Hassan manzon Allah yake cewa manzannin Allah su 315 annabawan Allah su 124 duk cikin waɗannan adadin har sai da manzon Allah ce jammun ghafir yace wani adadi ne masu yawa ba kaɗan ba annabawa mutum 124 manzanni su 315 duk Allah ya aiko da su ne domin su haskaka mutane su gane Allah a kaɗaita Allah da bauta a tsaye da tauhidi a kore ma Allah subhanahu wata'ala shirka da dangoginsa domin shekan ya lashi takobi a gaban Allah cewa sai ya batar da bil'adama sai ya ɗora su akan kafirci da shirka to Allah subhanahu wata'ala shi kuma sai yana aiko manzanni da annabawa lokaci bayan lokaci suna gargaɗi suna tsoratarwa daga shirka suna faɗaitarwa da zaburarwa akan tauhidi al'umman nan da babu wani annabi bayan annabin ta annabin karshe bi abihu ummi salawatullahi wa salamu alai sai Allah ya fitar da masu gargadi a cikin mutane ya fitar da masu gargadi da wa'azi a cikin aljannu gabaki dai Allah subhanahu wataala ya fitar da masu wa'azi da nasiha masu dora mutane akan aqidar gaskiya akan turba mai kyau akan nagartacciyar matafiya wacce yake idan mutum ya bi ta zai sadu da Allah subhanahu wataala saduwa za ta yi kyau shi yasa tauhidi shine babban dalilin aiko manzannin Allah shine dalilin aiko sauko da littattafai daga Allah saboda tauhidi ne Allah ya yadda a zara takobi a fito ayyaki a zubar da jinin wasu ko da ko masoyansa ne ka koga a cikin hadisi yana cewa salwantan ɗakin Ka'aba da rushewan ɗakin Ka'aba ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da a zubar da jinin mummuni guda ɗaya. Yau a ce ɗakin Ka'aba ta rushe baki ɗaya ba ta, to ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da a zubar da jinin mummuni guda ɗaya. To amma fa in an zo jihadi domin a tabbatar da la ilaha illallah za a kashe sahabbai da yawa an kashe sayyidina Hamza an kashe Mus'ab bin Umair an kashe manya-manya jigajigan sahabbai domin mene liqamatu tauhid domin a tsaye da la ilaha illallah a ban kasa domin la ilaha illallah ta saki a bauta ma Allah kada a yi shirka da Allah shi kadai a karkashin wannan ta tafarkin jihadi mummunan da aka zubar da jinin su jinin kasa ta sha jinin su Allah kadai san iyakan su to duk Allah ya yarda da haka domin me domin a tsaye da tauhidi domin a tsaye da la ilaha illallah domin a kore ma Allah subhanahu wataala shirka Allah subhanahu wataala ya sanya shari'o'i ne ga baki daya saboda a tsaye da tauhidi duk wani umarni da ka gani ko hani to yana goyon bayan sallama ma Allah ne da miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala al'imam ibn qayyim a cikin maganganunsa ya ce alƙur'ani gabaki ɗayansa yana magana akan tauhidi ya ce ko dai ka ga ayoyi waɗanda suke magana akan sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa wannan shine tauhid al-asma'i was sifat wanda baka da wani zaɓi sai dai ka ji abin da nafsu ya gaya maka kai da kai imani da shi ko kuma ka ji ana baka umarni ka yi ko ka bari wannan kuma shine haƙƙi na uluhiyya kenan Allah ya isa ya sanya ka kai ko ka bari shine abin da ke tabbatar da bautanka ga Allah ko kuma kaga ana baka labari na mutanen kirki nagartattu da irin kyakkyawan sakamakon da Allah ya musu ya ce wannan shine sakamakon masu tauhidi ko kuma kaji ana baka labarin kangararru da irin yadda suka kangare da irin mummunan hukuman da Allah ya musu a duniya da lahira wannan shine sakamakon waɗanda suka kangare ma tauhidi a ƙarshe da ya ce in ka kalli alkur'ani mai girma gabaki ɗayansa tun daga farko har ƙarshe yana magana ne kawai akan tauhidi to saboda tauhidi ne Allah ya shar'anta dokoki ya ce a yi sallah ya ce a yi azumi ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza a gefe guda kuma ya yi hani akan waɗansu abubuwan domin a tabbatar ma Allah da cewa kai ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta maka kuma kai kaɗai muke neman taimakonka saboda wato tauhidi ne Allah subhanahu wata'ala wato ya samar da ma'aunayyar auna aikin auna aikace aikacen bayi ranar tashin alkiyama wannan sikelin da kake jin za a yanzu za a zo da shi ranar tashin alkiyama a auna aikace aikacen bayi to babban abin da Allah ke so a tantance ina masu imani ina waɗanda suka kangare ma Allah suka yi kafirci suka yi shirka da Allah saboda tauhidi ne sama ta tsayu saboda tauhidi ne ƙasa ta tsayo abin da ke tsakankanin su ma saboda a tsayi da tauhidin Allah ne ga baki ɗayan su suka tsayo kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma khalaqana samawati wal arda ma bainahuma la'ibin Allah ce ba malicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su dan wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq mun halicce su ne domin tsaye da alhaq menene alhaq shine iqamati la ilaha illallah domin la ilaha illallah ta sake a bauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka da Allah a cikin komi kaga wannan zai karyata maka cewa masu cewa wai an halicci duniya da lahira dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ne abinda Allah ya tabbatar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu shi karan kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk da darajarsa daukakarsa Allah ya halicce shi ne domin ya bauta masa kuma ya kiranyi mutane akan sa bauta ma Allah amma Allah bai halicci duniya dan annabi Muhammad ba bai halicci lahira dan annabi Muhammad ba ya halicci duniya ne illa bil haq ya halicci lahira ne illa bil haq gabaki ɗayan su domin a tsaye da tauhidi ne a kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba shi da abokin tarayya shi ya sanya tauhidi ya ƴan uwana musulmi shine ainihin mabuɗi na addini duk wani wanda ya zo ce zan yi addinin musulunci to dole ne a ɗora shi akan turban tauhidi idan tauhidin shi ya cika imanin shi ya cika idan ko yana da tasgaro a cikin tauhidi to imanin shi da rauni in ko tauhidin shi bai ba ya cakuɗa tauhidin nan da shirka ko da bid'o'i to wannan shine zaka ga kuma rayuwa dai sai dai abin da kaji sai dai abin da ka gani shine sai ka ga mutum yana da raunin tauhidi ya zo yana faɗin barhama kai kaɗai muka dogara gare ka sai ka ga mutum ya fito da sunan wai yana farin cikin zuwan annabi Muhammadu duniya sallallahu alaihi wa sallama amma sai ka ga mace ta fito wata haka na ganta daga ita sai breziya sai dan siket da ta sa ta fito tana nuna murna wai annabi Muhammad ya zo duniya wai tana rawa tana gwako cikin maza tana nuna cewa ita Barhama shine jagoranta wallahi tallahi wannan sai ya kai ki zuwa ga azaban Allah zai kai ki zuwa ga fushin Allah ba abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo yayi a duniya kenan ba sai ka ga wasu ga baki ɗaya zuciyarsu ya kyale Allah sun koma zuwa ga bayan Allah bayan Allah da yake kamar yadda Qur'ani ke gaya mana cewa ko sun ji abin da ma suke roƙon ba za su iya biyan musu bukata ba wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ce wani mutum ne ya fi bata fiye da wanda ke kiran koma bayan Allah wanda koma bayan Allah nan ba zai iya amsa masa bukatuwansa ba daga nan har ranar tashin alkiyama bal sun ma rafkana akan irin addu'an da ake musu kana roƙon shi bai ma sani ba yana can abin da ke gaban shi na gaban shi na azaban kabari ko ni'iman kabari idan mutumin kirki idan mutumin kirki ne ana jibinta mishi banna ne yana can ya shagaltu da ni'iman kabari Allah ka dadar da mu da ni'imomin kabari idan kuma ya kangare ma Allah azaba da bala'in gidan kabari ya ishe shi ta hankali bai ma san abin da kake amma kai kana nan a duniya kana daukan haƙoƙan Allah kana ba wani Allah kai ka san wannan akwai tabaibayin shedan a ciki shi ya sanya tauhidi yana ƴantar da bawa ya tashi daga bawan wani Allah ya kaɗaita akan bawan Allah ta yaya za ka koma bawan wani Allah bawan mutumin da yake yana neman ci yana neman sha yana neman sanyi yana ɗan neman ɗumi yana neman mata yana neman ƴaƴa ta yaya za ka bautar da kanka ga wannan ka ƙyala mahalicin kowa da komai wanda bai riƙe mata ba bai riƙe ɗa ba bai haifa ba ba a haife shi ba shi ne ya halicci sammai guda bakwai da abin da ke birbishinsu da ƙarsai guda bakwai da abin da ke tsakankaninsu saboda shi ne ke jujjuwa akalan duniya duk wani abin da ya samu shi ya samar da shi cikin ƙudurarsa da girmansa da isansa da iliminsa kuma da hikimansa yake jujjuwa al'amura to amma duk sai ka kyale wannan kuma sai ka koma zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala to lalle wannan akwai tabewa da halaka a ciki shi ya sanya tauhidi zai kubutar da kai ya ‘yantar da kai daga irin wannan hauma-hauman da mugun tunanin zai ‘yantar da kai daga ainihin masharranta ba za su samu dama a cikin zuciyarka ba zai amintar da kai daga dukkan wani tsoro ko wani firgici ko wani abin damuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun lalle waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba ya ce ula'ika lahum al'amnu irin waɗannan mutane su suke da natsuwa a rayuwar duniya su suke da natsuwa yayin mutuwa su suke da natsuwa a cikin kabari su suke da natsuwa ranar tashin alkiyama wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu a duniya kuma su ne shiryayyu ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fassara ma'anin shiryayyu ranar tashin alkiyama ya ce Allah zai shiryatar da su zuwa ga gidajensu a aljanna ya ce yadda ɗan aljanna zai gane gidan shi aljanna kai baka fi shi gane gidan shi aljanna ba kamar yadda kake gane gidanka a duniya kowa ya san gidansa da hanyoyin da yake biya isa zuwa ga gidansa to ɗan aljanna ya fi ka gane hanyar gidan aljannansa da Allah ya tattalan masa idan ya yi imani da Allah bai haɗa imaninsa da shirka ba shi yasa jama'a musulmi mu koma ga Allah ga baki ɗaya mu kwaɗaici Allah mu kwaɗaci abin da ke wurin Allah, mu samu yaƙini mu sakankance da Allah, mu dogara akan Allah, mu yadda da hukunce-hukuncen Allah, mu haƙuri akan bala'o'i da jarabawa na Allah, mu wadatu daga Allah daga koma bayan Allah. Duk lokacin da wani abu ya zo mana, mu yi hotunta daga komawa zuwa ga wani Allah, mu fuskantar da al'amuranmu gabaki ɗaya zuwa ga Allah. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa iyyam saskallahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta rashin lafiya ne talauci ne kakanikayi ne damuwa ce duk wata cuta da idan Allah shafe ka da ita fala kashifa lahu illa huwa babu wanda ya sai kwarin ya maka wannan damuwar sai shi kadai Allah wa iyyam saska bi khairin idan Allah shafe ka da wani alkhairi wa huwa ala kulli shay'in qadir to lalle Allah mai iko ne akan komi wa huwa alqahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayi akan birbishin bayansa ga baki daya wa huwa al-hakimul khabir Allah subhanahu wata'ala shine al-hakimu mai hikima al-khabiru mai ilimi mai kuma bada labari da haka ya ƴan uwana musulmi mu dauki shawaran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ma sayyidina Abdullahi dan Abbas yace idza sa'alta fas'alillah idan kana da wata roƙo wani roƙo ko wata bukata to fas'alillah ka roki Allah wa idza ta'anta in kana neman taimako da agaji fasta'in billahi ka nemi taimakon nan da agajin nan daga Allah subhanahu wata'ala da haka a takaicin yan uwa musulmi mu tsare ma Allah tauhidi mu kiyaye sunayen Allah da sifofin Allah mu aje su a mahallin su duk wani wanda yake da bukata ya ɗauki sunayen Allah da sifofinsa ya marerece ma Allah ya roki Allah subhanahu wata'ala da su mu sani ya yan uwana musulmi cewa gabaki ɗaya rububiyya mallakan sama da kasa da abin da ke tsakankaninsu yana nan har yau har gobe har ran tashin alkiyama a hannun Allah subhanahu wataala babu wani kangararri babu wani asharari babu wani kakkarfa babu wani mai ilimi babu wani na Allah da ya kwace misqala darratin na juya akalan duniya daga hannun Allah subhanahu wataala ko wani boka ko wani malami ko wani sheki ko wani wali wallahi duk ƙarya ne duniya da mu juya dina nan a hannun Allah rabbus samawati wa rabbul ardi Allah shine ubangijin samman nan ubangijin kasai kuma juya akalan su yana nan a hannun Allah duk wani wanda ya tukiyin wai akwai wani koma bayan Allah da yake da rabo a ciki to ƙarya yake da haka mu fuskanci Allah mu yadda da Allah akan wannan to tun da haka ne mu kadaita Allah da bauta mu bauta masa duk abin da yake haƙƙin Allah ne na daga sujada ko ruku'u ko alwashi ko yanka ko wani abu wanda yake haƙƙi ne daga cikin haƙoƙan Allah mu takaita shi akan Allah subhanahu wata'ala mu maida al'amarin mu ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah yake cewa zalikum Allahu rabbukum wancananka shine ubangijinku na gaskiya la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in Allah shine ya halicci komai sai Allah ce fa'buduhu ku bauta mishi kadai kada ku dauki hakkinsa ku ba wani wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili akan komai babu abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala da haka ya ƴan uwana musulmi mu tsaya da tauhidi mu nisanci shirka mu tsaya akan sunna mu nisanci bid'a mu daure mu dage akan da'a ga Allah subhanahu wataala mu nisanci saban Allah subhanahu wataala manya-manyan zunubai da ƙanananta daga nan kuma sai mu fake a wurin Allah mai ta'addu'a abin da ya dame mu Allah ka ɗaukake mana abin da muke kwaɗayi na alkhairi Allah ka sadar da mu gare shi ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani ya Allah zaɓuɓɓuka da ke gaban mu Allah ka sa a yi su lafiya a gama su lafiya Allah ka yi mana zaɓin abin da yake alkhairi a gare mu da addinin mu da rayuwar mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك